الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba goma ga watan Rabi'un al-Awwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma kamar uku ga watan tara 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiyya na bajimin malami shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa hijira na da shekara 1250 wannan kuma shine darasi na 57 a jerin giyar darussan littafin kuma muna cikin kitabun nikah littafi da yake tattauna matsaloli na aure ko a ƙarƙashin shi kitabu at-talaq littafi da ke tattauna matsaloli na saki yadda ake yi lokacin da ake yi wanda yake yi hukunce-hukunce masu biyo bayan haka darasi na 57 za mu tashi a sabon babi babul ila'i babi da zai magana akan ila'i mafi yawan kalmomin larabci musamman masu alaka da babuka na ibada da mu'amala zaka cimma malam bahaushe ya sami wani gida ko wata fassara da ya makala su a ciki in ka ce as-salatu saki shi an nikahu din ko az-zawaj sai a ce aure al-iddatu sai a ce idda ko takaba ko hidat takaba to wannan me yiwa saboda karancin faruwar shi ko me yiwa saboda al'ada ta bahaushe bai cika irin wannan ba larabawa sun fi yin ila'i to ila sai bahaushe ya zama shi bai da wata kalma ta kai tsaye da zaka fassara shi to da ko da malamanmu na zaure zaka tana ta ila'i sai dai akan fassara ce rantsuwa ta kauracewa iyali to abin da ake cewa al'ila shine shi malamin ya fassara bayan ya kulla babu ya bayan ya ce babu ila'i babi da zai magana akan ila'i rantsuwa ta kaurace wa mata huwa ayyahlifa zawju shine miji ya rantse da Allah min jami'i azwajihi aw ba'dhinna ga gaba ɗayan matan shi ko wani sashi na matan wani sashin da ya ayyana yace la aqrabuhunna bazan kusance ku ba ya rantse da Allah ba zai kusanci wata daga cikin matan shi ba to in yi haka sai a ce yayi ilahi amma ya zamana ya sanya lokaci kamar yadda zamu ji yace fa in waqqata bidun arba'ati ashhurin i'tazala hatta yaqdiya ma waqqata bi idan rantsuwar da yayi ya sanya mata lokaci shine ce ya rantse da Allah ba zai kusanci iyalin shi ba har wani adadi na ƙasa da wata hudu shine biduni arba'ati ashhurin ƙasa da wata hudu to abinda za a yi anan me zai me ya kamata a yi me zai faru kai ta zala ya kaurace mata sai ya kaurace mata hatta yanqadiya ma waqqata bi har sai abinda ya yanke matan ya cika to daga nan sai ya dawo yanzu kaga ba zai kafara ba na wacce rantsuwa da yi sannan ba za ka saka shi a gidan ila'i ba har a tirsasa mashi ko a rabu ko ya fai'i wannan in yayi rantsuwar kasa da wata hudu kenan suna kafa hujja hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ala min nisaihi shahra thumma dakhala bihinna ba'da zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwar kauracewa iyali na wata daya sun mashi wani abu yace ya rantse da Allah ba zai kusan zai ma tafi itikafi har tsawon wata daya kuma ya je ya tafi itikafin na wata daya sai dai radda ya cika kwana ashirin da tara sai ya dawo har suke mashi magana kwa shi suke mashi magana ya ce to ai wata yana ashirin da tara yana talatin in ya cika talatin in yi nukusani kuma sai ya zama ashirin da tara to da aka in aka ce wata daya aka yi shi a kwana ashirin da tara an ci watan ai to wannan idan ya yi rantsuwa da cewa ba zai kusanci iyalin shi ba kuma ya sanya ƙasa da wata hudu to yanzu kenan da zai rantsuwar ba zai kusanci iyalin shi ba ya sanya wani lokaci ƙasa da wata hudu sai kuma ya dawo to sai ya yi kafara rantsuwa in dai watannin da ya yanke din ba su cika ba in watannin ba su cika ba sai ya yi kafara rantsuwa to amma idan da ya yanke kasa da wata hudun ila wata daya kamar da wancan hadisi da ke cikin sahihan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa ya sa wata daya ko wata biyu ko wata uku ko wata uku da rabi sai kuma ya bari har sai da kwanakin da ya rantsuwar suka cika to yanzu ba karibin da mu illa iyaka in akwai abinda zai bar baya da kura shine shin a cikin abin da yayi musu babu cutarwa wannan kuma wani babi ne mai zaman kanshi mumini baya cutar da mumini almuslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne musulmi baya cutar da musulmi to idan haka ta faru cewa ya cutar da su to shi ma kuma za a dawo a kalli su ko me suka yi masa har yi masa haka wannan sai a je sai kuma sai a warware kada kowa ya tashi da haƙƙin kowa yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim to yanzu wannan idan ya sanya lokacin da bai kai wata hudu ba sai ce wa in waqqata bi aktsara min minha wa in waqqata bi aktsara minha amma idan ya yanke lokaci sama da wata hudu ya zo ya rantsuwa da cewa ba zai kusanci matar shi ko iyalin shi ba har sama da wata hudu daga cikar wata hudu abin da yawo baya duka hukuncin shi ɗaya ko a kirga a watanni wata hudu da wanda ya nukusa ni da wanda bai nukusa ni ba da farashin ya hau kenan ko kuma a kirga da kwanaki ya rantse da Allah ba zai kusanci iyalan shi ba har nan da kwana ɗari da ashirin to shi yanzu hukuncin shi za mu ɗauke shi mu mayar da shi ma duna arba'ati ashirin ne to shi yasa anan sai yace wa in waqqata bi aksara minha amma idan ya rantsuwar ba zai kusanci iyalan shi ba da abin da yafi wata hudu to khuyyira yanzu za a bashi zabi baina mudhiha ba'da mudhiha bayan wucewar waɗannan watanni hudu baina ayyafi'a ko dai ya koma ya janye rantsuwar da ya yi mata kafara kenan aw yutallika ko kuma ya saki yayin rantsuwar ba zai kusanci iyalan shi ba har kwana 121 ko 140 ko da 50 ko watanni dai masu yawa wanda dai sun wuce wata hudu to yanzu abinda za a yi za a bashi zabi wa zai bashi zabin in akwai manya da za su iya faɗa mashi hukuncin shari'a ga halin da ake ciki shi kenan bai kawai a kai shi kotu wa zai kai shi kotu ita matar ita matar yaushe za ta kai shi kotu to ba dama ta kai shi kotu sai bayan cikar wata hudu a gabanta a gaban shaidu a gaban mutane a gaban cctv kyamara ko ya rubuta ko ya rikodin ko aka yi kwaba da duk ana da shaida kenan ya rantsuwar ba zai kusance ta ba har wata hudu ita kuma sati ɗaya sati biyu sai ta maka shi a kotu ta ce to a ba shi zaɓin ya janye ko ya sake ta ta ce to ki koma sai wata hudun sun cika amma yanzu sai dai a yi mashi nasiha amma ba ta da hurumin da za ta shigar da ƙara don yanzu ba ta da wannan gurbin a irin wannan yanayin to shine ya fito da shi nan ƙarara cewa idan ya sanya lokaci na rantsuwar barin kusantar iyalan shi sama da wata hudu khuyyira ba'da mudiha sai a bashi zabi bayan shudewar waɗannan kwanaki baina ayyafi'a ko dai ya koma wa iyalin ya ci gaba da saduwar da su zai kafara kamar yadda muka faɗa aw yutalliqa ko kuma ya sake ta sai ya sake ta in ba saki a tsakaninsu akwai saki ɗaya kenan in akwai saki ɗaya akwai saki sun zama saki biyu kenan in akwai biyu sakin da zai mata ya kulla saki hatta tankiha zawjan ghayra kaidar da za a bi kenan wannan kuma hukunci ne da Allah madaukin sarki ya bayani shi a cikin suratul nur a suratul bakara kai wallazina yuluna min nisaihim waɗannan da suke wa matansu ila'i mana suke rantsuwar ba za su kwanta da su ba tarabbusu arba'ati ashhur Allah ce za a ba su daku za a jinkirta musu har wadancan watanni hudu su cika kene ita mata ba ta da damar kai kara amma 'yan uwa dangi nashi ko nata suna da damar kuma su shigo ai mashi nasiha idan wani laifi tai mashi a baje a faifai a yayyafi juna wala tansawul fadla bainakum zamantakewar aure bai kamata a manta alkhairin juna ba kuma kai namiji ne ita kuma mace ce walaysa zakaru kal unta kai ya kamata ka san abinda ba ita ba za ta sani ba kuma kai namiji ya kamata ka san wace ce mace da zaka zo haka ce zaka yi gaba ko zaka sabata maka rai har wata uku ya kamata ka san kowa yi an ce mace abu biyu ko maganin karatu ka ba mace sai ta manta su abu biyu kuma komai dolancinta ba ta mantawa kaga yanzu mace ba ta manta abu biyu kamar yadda suke cewa duk alherin da mace taimaka ba ta mantawa so da ka za ta iya goranta maka wani alheri da taimaka tun zamanin shagari shi shagari da ta yi nuwa ɗaya ce ko shagari ɗaya ne kawai Allah ya ji ƙai shi saboda duk alherin da mace ta maka yana na rikoda kuma za ta iya tunowa kai kana ga kaman ba wani abin kirki bane ko ran nan baka yi tsammani ba ta dauki rigarka da wando ta wanke wannan alherin ta yana nan a babban kundi to abu na biyu da mace ba ta mancewa munana mata da kai kai kana kaman ta manta komai daren dadewa akwai radda yayata ta haihu ka hana ta ji to wannan in dama ta samu an yi abin tun zamanin abata to wallahi za ta iya maimaitawa abu biyun da mace ko lakanin karatu ta bata ka bata sai ta je ta haddace maka qur'ani kuma ta manta da wannan shine alherin da kai mata duk alherin da kai mata to mace ba ta da memorin ajewa babu space zaka kar ma ka kara mata gate kawai ana yi ta manta kuma annabi haka ya faɗa zaka shekara ɗari kana kyautata mata radda ka munana mata ka kalle ka tace in banda kaddara ita ka kalle ta me za ta yi da kai kuma tunda ta zo gidan nan ka faɗa mata alheri ɗaya da ka taɓa mata in ka haihu ka faɗa za abu na farko abu na farko da komai hazakar mace ba ta haddace abu na biyu wanda mace ba ta riƙewa shine cutar da kai da ta yi in ta kuntuka maka tsiya tsawon wata goma a jere kullum kaga cutarwa ɗari uku ko dukkansa ta manta amma ba za ta mance cutar da ita da kai ba duk alherin da kai mata ta manta amma ba za ta manta wanda ta yi maka ba to kai a matsayinka na namiji da ka san haka take har sai ka ɗibo wata wasu hektoci ka ce ku gyara tare ai walaisa zakaru kal'unsa da aka faɗa shikenan namiji ba kamar mace bane amma dai na hadawa to kaga yanzu mu sai fahimci ita macen to ƴan kwa sai dai su shigo ai sulhu to kai baka san mata bane to ai shi ne ta mata abu ko dan nagodan nan bata cewa to ai da ka jira na godanta gara ka je makabarta ka jira fiɗe ne in dai ka ji wani kabari na cewa sai ka dawo Allah ya saka da alkhairi da kai aka yi janaza ta ka turo kasa da kyau to ita ma hukuma za ta gode haka dai can an kai su shiru ko ita ma shiru amma kana dan kuskure to memorin ta anan ya fi tara ba tara su tana nan tana ta tara su randa tashi bita rannan ma kai man kaza ai lokaci kaza ma kai man kaza ai kina ga tana wannan bitar kaman musabaka ce yanzu in dai dalibin musabaka ba faduwa ba me ne kunna bai gaddanda ai jale ke ta zuba ko sai an zo za a canza sura ko za a canza ta sai ta ma sai dai zaka canza kowa ya karkata ba in tana wannan tilawa ka bari duk ta gama abu ɗaya zaka yi ka gama daure ta ta lissafo sharrori goma da kai mata da cutarwa talatin da rashin mutunci ashirin da waye duk ta gama lissafi su kenan su kenan to dan girman Allah ki yi hakuri ka gama da ita to to akai maka ruwan wankan ne ta kuma ta layi amma ba za ta sake bitar su ba za ta sake bitar su kan musabaka ce da an ja maka wata sura ne in ka je ta kalla za a iya jan maka sura in ka je international ma to ita ma haka take amma ga cewa ni duk ban yi wa'annan abubuwa ba wai wai wai to to kamar majalisa ce ta fara tattauna motion din kare jihohi kazan bara da za a gama kowa na so ko ba za a yi ma kowa ba ko kuma akwai wanda ake so a yi wa da aka shi namiji in ya fahimce ta ba ma za a zo wannan gabar ba kuma wani zai ce to ai kila ya rantsuwar cewa ba zai sadu da ita ba har wata hudu kamar ya fi mashi riba ya rama mugun halin da ke mai tsaca an ka nazarta waye mace abubuwan da zaka kama ta suna da yawa akwai wanda ita ma ba za ta san zai mugun muna na mata basairar da ka dabbaka kaga ce kwalliya ka kiyabawa ta ce za ta anguwa ka hana ka samu wata gaba ta wani zuwa anguwa gaba mai muhimmanci kawai ka hana yayar ta uwa ɗaya uba ɗaya da su biyu aka haifa iyayensu na mai duguri su kaɗai ne a zaria ta haihu kana ji an ba da labar kai shiru sai ta shirye-shiryenta ta ma tambaye ka za ta zaka yi cakawarta sai saura minti goma ka ce ba fa za ki je taron nan ba kawai ka bar gidan kwata-kwata ba za ta wannan sunan ba to iya haɗa kashi ka gama haɗa mata ta fita ta san da akwai kura ta ƙi zuwa kuma sunanta ya ɓaci a can wa ɗaya ba ɗaya wancan ta ƙi zuwa sha'ani na in ka samu da shaidani ya zai ka dawo ka cimma ta fita ta rubuta maka takarda mu mun san muhimmancin zumunci ka zo da gobin gobin ruwa wato kai ne kai ne jahili ko kuma ta yi abinci ka kici gama gyara abinci kai ka zo ɗan garin rogonka da gyaɗa ko kuli kana ci kana sanci yace dole in yamure shi ja abincin na akwai vitamin akwai sirri a cikin garin rogon nan banza da ita kake ci to shi ma zai bata mata rai da sauran abubuwa da yawa da ita ce zaka nazarta sai zaka ce wani malami akwai littafi da aka rubuta wai iqra insanan kalkitab sunan littafin kenan ka rika karanta mutum yadda ka san ana karanta littafi har faduwar wasali na mutum ka rika dubawa zaka ga ajabul ujabi kenan zaka zaka fahimci Allah ya yi ajiya a mutum to idan dai ya goyi wannan ila'i yayi wannan rantsuwa har aka kai wucewar wata hudu to sai a kira shi sai a bashi zabi ko dai ya koma bayan yayi kafara ya ci gaba da saduwa da ita ko kuma ya sake ta shi ya huta ita ta huta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abdullah dan Umar wanda al-Imam Bukhari fitar yake cewa idza madar arba'atu ashhuri yukafu hatta yutallaq ko yutallik idan watanni hudu suka wuce za a tsayar da shi a matsa mashi ko ya koma ko kuma ya saki dole ai guda biyu a dole ai guda ɗaya cikin waɗannan ababe guda biyu ba zai yiwu ya barta kuma a yanayi na cutarwa ba walaikum assalam wa rahmatullah na'am eh shi wannan ba zai shiga babu ila'i ba shi ila'i sai ya nasantar ko ya nufaci yin haka amma da yace tafi gidansu tana ta wajen iyayenta kamata ya nemo shi a zuwa zauna ko shi ya zo a zuwa zauna amma tunda bai rantsuwar cewa ba zai sadu da ita ba ba haka ya faɗa ba ko ya ce ta tafi gidansu kuma mun mutu a baya wannan magana ce muhtamila za ta iya ɗaukar ma'anar saki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da matar da ya aura ta ce a'udhu billahi minka ilhaqi bi ahliki kuma ya zama saki kamar kuma irin yadda ya faru da Ka'ab ibn Malik yace wa matar shi ilhaqi bi ahliki da kuma matsala ta warware bayan an dawo yakin Tabuka kenan wanda bai samu fita ba shi kuma matsala ta matsala ta warware kuma ta dawo gidanta ba kirga wannan a matsayin saki ba sai ka cewar ta tafi gidansu ba saki bane ba ila'i bane amma dai yana alamtar da akwai matsala to sai ga yadda za a yi idan yaki zuwa ƴan uwanta su nemo shi aslan ba ma a san rabuwar aure fa in ba lalura ba amma kuma halal ne wani lokaci ma shine mafita shi yasa malamai wanda suka tantance in keke da keke suke cewa zaka iya daukar aure ka dora shi akan al-ahkamu taklifiyatul khamsa saki ma zaka iya daukar shi ka dora shi akan al-ahkamu taklifiyatul khamsa kenan akwai wanda aure yake zama wajibi akan shi wani mustahabi wani halal wani makaruhi wani haram saki ma zai iya zama wani wajibi ne ka sake ta kawai wajibi ne ka sake ta akwai wanda yake zama mustahabbi an so ka sake ta akwai wanda halal ne akwai kuma wanda makaruhi ne ka sake ta akwai kuma inda sakin ke zama haram musamman wa'intan nau'ukan sakin bid'a tana jini ko a sake ta a tsarkin da aka shafe ta ko a sake ta sannan a dawo da ita don a sake ta don a tsawaita mata idda duka wayannan haramun ne to yadda auren ke da wayancan matakai biyar haka sakin ma ke da wadancan alhakamu taklifiyatul khamsa wanda za a iya dora shi akai a takaice dai cewar ta tafi gidansu ba ila'i bane ba saki bane a nemo shi a zuwa zauna mene ke faruwa yana da alamtar da cewa eh lallai akwai matsala idan da babu matsala ai da ba zai ce tafi gidansu ba to tunda ko ya faɗa haka to manya daga cikin ƴan uwan shi sai su shigo sai a binciki yadda al'amarin yake daga nan kuma insha Allah in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma shikenan to wannan shine abin da ya shafi matsaloli na na na ila'i to sai ce babu zihari babi da yake magana akan zihari babi da yake magana akan zihari shi kuma zihari shine mutum ya kwatanta matar shi da bayan mahaifiyar shi daga zaharu ne ko kuma da ma'anar shi mai faɗi shine mutum ya kwatanta matar shi da muharramar shi kenan ya kwatanta matar shi da wata gaba daga cikin gaban muharraman shi don wanda ya fi wannan ma'anar ta fi ko kiyaye haka ya fi sabbin zariya akwai wanda suke cewa bayan kawai akwai wanda suke cewa kamar yan hanafiya a gabbai gabban da zaka iya kamanta matarka da mahaifiyarka da su kuma a ce ya zama zihari gabbai ne na musamman su ne gabban da ko dai sha'awa ko kuma wajabcin ɓoye su ya tabbata gare ta in kana wurin kamar baya din ya kwatanta bayan matar shi da bayan mahaifiyar shi ko ya kwatanta cinyoyin matar shi da cinyoyin mahaifiyar shi amma misali ya kwatanta matar shi da kan mahaifiyar shi akwai wanda su yan hanafiya suna ga wannan ba zai shiga ba amma dai da yawa suna ta ai in dai gaba ce inda ai gaba ɗaya ita mahaifiyarka ai haramun ce dangane da kwatanta ta da matarka an halatta maka ma matan ne don ba ta da wata nasaba irin ta mahaifiyar hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum haka aka lissafu amma ƙarshe kuma me da aka cire wanda aka haramta aka ce to wanda ba su ba kuma an halasta maka kenan ita matar an halasta maka ne saboda dalili adami wani abu da ka rasa wanda ba shi a tattare da alakar ka da mahaifiyarka na umuma ko ukuwa ko wane ne ko umuma da ainun da sauransu to wannan shine zihari mutum ya kwatanta matar shi da wata gaba daga gaban muharramar shi ya ce matar shi an ce alayya ka yadi ummi ka zahari ummi ka ra'asi ummi ka rijili ummi da sauransu ko ka rijili ko ka zahari ukti ko ka zahari ibnati ko ka zahari khalati ko ka zahari ammati da sauransu matukar wanda zaka kwatantan haramun ne shikenan zihari ya zo shi zihari ba saki bane dan mutewa matar shi zihari bata saku ba illa iyaka dai ba a yadda ya ƙara kusantar wannan mata ba sai yayi kafara idan da kasan kafara kisan kai suratu al-mujadala tayi tayi bayani to shine ana yake cewa babu zihari babu da zai magana akan zihari wa huwa qawlu zawji limra'atihi shine miji a samu ya ce wa matar shi anti alayya ka bahari ummi ke a wuri na kaman bayar mahai kaman bayan mahaifiyata ki an fa yayi shi fa ba na goye bane ko kuma ya ce mata au ka zahartuki kai na ne maki zihari me zaharin shine cewar anta alayya ka zahari ummi madadin ya dogon zance kawai ce bari ya takaita wani yazo ya samu wani ya citti mutuncin shi da kalmomi na zagi sai wani yazo ya ce ni ma na zage ka dade ne su duka zagi suka yi wancan yayi filla filla wannan ya adunkule to shi ma haka kilishi ga kai shi ma ya tsaya yana cewa anta alayya ka zahar ummi fa an bata larabci fa kawai yace zahar tuki aw na hawa zalika ko makamancin haka fa yajibu alayhi qabla ay yamassaha ay yukaffira bi itqi raqaba ya wajaba a gare shi tun daga wannan lokaci da yayi wannan zihari da cewa kada ya shafi wannan mata har sai yayi kaffara bi itqi raqaba da yanta baiwa ko yanta wuya sai ya nemo bawa ya yanta fa illam yajid idan bai samu bawan da zai yanta ba falyut'im 60 miskina ya ciyar da miskine 60 fa illam yajid idan bai samu ba falyasum shahrayn mutatabi'ain ya azumci watanni biyu a jere idan ka san kafara ta kisan kai ko kafara ta karya azumi da makamantan nau'ukan kafarori banda bai tarantuwa ita adadin azumin ta bai kai haka ba wannan kuma yana nuna me muhimmancin ita uwa da kimar shi auren da muhimmancin tsara harshe ya za ka kwatanta mahaifiyarka da matarka ko matarka da mahaifiyarka ta yaya mata ina maskadu ai bambancin a bayyane yake alam tara anna sayfa yankusu qadruhu idan kaila inna saifa an ba min al'asa ce kai yanzu baka ji cewa darajar takobi ma ya zube ba ka ci mutuncin takobi idan kaila in aka ce inna saifa an ba min al'asa wai takobi ya fi sanda ko ya fi bawara ta kai fi yanzu baka ka ci mutuncin aska ba ko wuka ba to yanzu kai baka ka ci mutuncin mahaifiyarka ba ka kwatanta bayanta da matarka aidid dani yaftarikani ay yatafarruqi kamar yadda ke taman ja'al al-babaini baban wahida faqad kasa qiyasan fasida lillahi haqqun kamar da al-imam ibn al-qayyim yake faɗi a cikin muniyar shi lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wali abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tadlilin wala burhani kar ku dauki haƙoƙin nan guda biyu ku mayar da su kamar haƙi daya mahaifiya tana da nata matsayin tana da nata ta kimar mata ma tana da nata matsayin da kimar da haƙoƙi kowa yana da nashi haƙi amma haƙƙin uwa kuma na sama da haƙƙin mata mata kaga ba za ta iya cewa a kore uwa ba kuma a yi mata da'a a ba zai yi latsata li makhluqin fi ma sayyidul khaliq amma uwa za ta yi cewa kau da yar a kau da waccan matar saboda kaza saboda kaza saboda kaza musamman akwai dalilai musamman kuma dalilai na shari'a ma to wannan shine abinda mai wanda yayi zihari zai ayoyin da ke cikin suratul mujadala sun yi wannan bayanin wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu waɗanda suka yi wa matansu zihari sannan suka dawo wa matan bayan ga abin da suka faɗa fata hariru raqaba za su yanta bawa min qabli ayyata ma kafin su shafi juna zalikum tu abu nabi to da wannan ake muku wa'azi wallahi ku kiyaye wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin koyayyin al'amuran da kuke kullawa ne faman lam yajid فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا wanda bai samu baiwar da zai yanta ba ko ba wanda zai yanta ba sai ya azumci watanni guda biyu a jere kafin su shafi juna fa man lam yastati fa it'amu 60 miskina wanda bai samu damar wancan azumi ba sai ya ciyar da miskinai 60 zalika litu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullah walil kafirin azabun alim wannan da shi ake so ku yi imani a zalika li tu'minu billahi an yi maku haka ne domin ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon sallallahu alaihi wasallam kuma wa tilka hududullah wannan sune iyakokin Allah walil kafirin azabun alim kafirai suna da azaba mai radadi babu wani sauki da za a yi musu akwai annabi ya bayyana cikin isar salama ibn sakhar lamma zahara min imra'atihi thumma wada'aha faqala la ati raqabatan faqala wallazi ba'athaka bil haqqi ma asbahatu amliku ghayraha yazo ya kawo kukan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa matar shi zihari kuma ya kwanta da ita kafin yayi kafara annabi ce je ka yanta bawa ce ai ban mallaki kowa ba in banda matan nan ma ni banda kowa a duniya وضرب صفحه رقبته yace la amliku gairaha an ce mashi je ka yanta rakaba wuya ko sai bugi wuyan shi yace ya rasulullah duk duniya ba abin da na mallaka sai wannan wuyan na kuma kaga mutum ai bai yanta kanshi yanzu ka ce to duk wanda yayi kaza ya yanta kanshi ai wani da zai yanta kanshi so miliyan sai dai ya ci bashin ka ce duk wanda ya ci bashin wani bai samu biya ba ya yanta kanshi a ai sai an hana harkar kuɗi kuma da kan mutu ya bi wa'annan matakai to shikenan tsakanin shi da matar babu wani abu da za a ce na saki ne ba saki bane a tana nan a matsayin matar shi an dai hana wata mu'amala ne saboda abin da yi har sai yayi kafara wai duzu lil imami ya halatta ga shugaba kuma jagora an aka ce shugaba jagorori wilaya amma ko wilaya khassa shugaba a karamar hukuma shugaba a jaha shugaba a ƙasa ko shugaba a layi na sarauta to di ya halatta a gare su to da idan Allah ya so al'umma da alkhairi sai zabar musu shugaba wa idza aradna an nuhlika qaryatan kuma idan kuma Allah ya so ya gama da wani gari wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira sai aka musu shugabanni lalatattu gurbatattu wadanda ake cewa su ruwaibeza shine ar-rajulu tafihu yudiru amra al-amma a samu wani kaskantaccen mutum ya zo ya rika jagorantar al'umma masu asali masu kima da sauransu hadisin nan muna cikin sayo muslim to sai mala yake cewa wai juzulil imami ya halasta ga shugaba ayyu'inahu min sadaqatil muslimin ya taimaka mashi da abin da zai kaffara da shi daga dukiyoyin sadaka na musulmi idza kana faqiran la yaqdiru ala sawmi idan talaka ne kuma ba zai iya azumi ba kila saboda yanayin jiki walahu ay yasrifa min hali nafsihi wa iyalihi idan kuma an taimaka mashi kuma ya halatta shi da ya ziharin wannan gudunmawa daga lokal gamman ko jiha ko wata kwamiti na abincin da zai kafara ya halatta ya juyar da abincin linafsihi domin abincin kanshi da kanshi wa iyali da iyalan shi ya halatta eh yayin amma yayin makan shi ne wannan kuma suna kafa hujja ne da hadisai ingantattu yayi ma matar shi zihari bai da dai bawa wuya sai dai na jikin shi kuma bai da ƙarfin da zai iya azumi sittin, kuma bai da abincin da zai ciyar da miskinai sha abin nan sittin, sai daga lokal gama ka ce to ga wani buhun shinkafa nan ɗauka ka je ka yi ka yi kafara shi kuma kila tsawon kwanaki ba ta abinci ba to ya halatta wannan abincin sai ya juyar da shi abincin shi da na iyalan shi amma fa ya juyi kada ya je kuma ya sayar ya canza waya wannan bai yi ba ai ana nufin abincin shi ne lalurar yunwa shi ake kallo saboda yunwa ba ta san sabo ba yace wa idza kana ziharu muakkata fala yarfa'uhu illa inqida'ul waqt amma duk wannan bayanin da muka yi na zihari an ce alayya ka zahari ummi kaga wannan zihari ne mutlaki ai bai sa lokaci ba to amma da za a samu wani sai zihari muakkat ya ce eh bayan ki ke kaman bayan mahaifiyata kike nan da rana ya ce to kafara ba ta maganin wannan zihara illan kidaul atar sai dai idan yayi ya sanya ajalin da ba za a riska ba misali sai zai ce an ce alayya ka bahari ummi ila nafkhi fi suri ke a waje na kaman bayan mahaifiyata kike nan da abu sakahu ko kuma ya rataya shi da abin da ba zai yiwu ba wancan kaga ya rataya shi da abin da zai yiwu amma kuma sanda abin yayi shi ma bai da amfani a duniyar ko kuma ya rataye abin da abin da ba zai yiwu ba shi ne zai ce mata an alayya ka bahari ummi idan ƙarana alhimaru zuwa da jaki ya yi ƙaho to shi wannan sai a dawo sai a ce to ya yi kafara ne shi ma wancan sai a ce ya yi kafara amma ya ce nan da sati ɗaya nan da wata ɗaya nan da wata biyu nan da shekara ɗaya ma duka ajal ne mu'akkat ko ziharun mu'akkat liwaqtihi mu'akkat to yace in haka ta faru to mene zai fala yarfa'u ba abinda zai dauke mashi wannan zihari illan izaul waqti sai zuwa karewan lokacin suna kafa hujja da hadisin Salama ibn Sakar lamma qala lahu annahu wahara min imra'ati hatta yansalikha Ramadan ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah nayi wa matata zihari har zuwa Ramadan ya kare sai aka kyale shi har zuwa Ramadan din ya kare dan ya samu isasshen lokacin bauta wa idza wata qablan qida'il waqti idan ya je ya sadu da matar kafin lokacin ya kare au qabla tafkiri ko kuma kafin a kabla takfiri ne ko ko kuma kafin yayi kaffara to kaffa abinda zai zai kame nan take hatta yukaffira fil mutlaqi har sai yayi kaffara cikin zihari mutlaqi wanda aka sake shi babu kaidi aw yanqadhi waqtul muakkad ko kuma har zuwa lokacin da mai lokacin ya kare haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada oda la yaqrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah yace karka kusance ta har sai ka aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umarce ka da ka aikata da haka malamai suna cewa wannan babi zai koyar da mu waɗansu ababe kuma muhimmai cewa aure ba abun wasa bane kamar yadda iyaye ba abun wasa bane ita ma matar ba abun wasa bace kullum mutum ya kiyaye harshen shi ya rika kaiwa da komowa ne cikin tasarrufi da harshen shi cikin abin da shari'a ta bashi dama amsik lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi haka ne mai hikima yace ce amsik lisanaka yace ya dan uwana musulmi wala ka rike harshenka an taqula dan kada ka yi magana fatubtala wala sai a jarabce ka yace innal bala'a kaga bala'in duniyar nan gaba ɗayan shi muwakkalun bil mantiqi mafi yawan arata ya shine da magana mafi yawa an rataya shi ne da magana to dan me za ka kamanta waccan da waccan ko ka ce mata kaza ko a ko ko kai go irin wannan kwatancin to wane ne bai da kimar a cikin su ne wai da kai irin wannan kwatancin wane ne bai da kimar a cikin su da kai mashi irin wannan kwatancin shi yasa wasu malamai suka dauki abin da muhimmanci da cewa ai kawai in dai ka kamanta matar da wata gaba ta mahaifiyar kawai zahari ya zo kana dauki yan ko yan zahira da ke daukar kawai zaharu da aka yi amfani da shi zihar daga zahar an ta alayya ka zahari ummi a ko kuma ka dauki sassaucin da yan hanafiya suka yi suke cewa in ka kwatanta ta in kai kwatancin da gabar da muharrami ya halatta ya gani a cikin muharramar shi wanda babi ne mai faɗi kuma shi ma matsala ce khilafiyya menene ya halatta namiji ya gani a jikin muharramar shi shi ma duk wanda ka tambaya zaka ji kowa da irin fahimtar shi so da ka dauki waccan fahimtar ta fi sauki cewa in yace anti alayya ka udwin min udwil muharramati fa huwa zihar kawai zihari ne in yace shi bai nufaci haka ba sai ce kalmar ta nufaci haka kalmar ta nufaci haka wannan shine abin da ya shafi wannan babi na zihari sai babi na gaba yace babul li'ani babi da zai magana akan matsala ta li'ani li'ani shi kuma daga al'anu ko al'anat rantsuwa kenan Allah madaukin sarki ya amfani da kalmar a wurare da dama a cikin alqur'ani ala la'natullahi ala zalimi inuwar Allah ta tabbata ga azzalumai ko inuwar Allah ta tabbata ga makaryata da sauransu inuwa shine al-ibadu anir rahama a nisantar da mutum daga rahama to a babin aure a cikin kitabut talaqi akwai matsalar li'ani matsalar li'ani wato wani abu ne da ke nuni ga kima ta aure da kuma wani irin sirri na musamman da ke tsakanin ma'aurata da kuma kulawa ta musamman da Allah ya baiwa ya sanya ta tsakanin ma'aurata aslan shi wannan babin yana cikin babu kazafi ne kaga kenan ma zai zo babu talaki ba da za a same shi ne can cikin kitabul mu'amalat babi na kazafi babi na kaza babi na kaza ko ta mutunci to amma kuma tunda yana da alaka da ma'aurata sai ka ciro shi a can sai ya dawo nan sai ka ba sabon hukunci na musamman idan wani ya ga wani yana wata na zina ko kuma bai ganta tana yi ba ma'ana ya ganta tana yi ya kasa kawo shaidu sai ya bada labari ai tana zina ko tana da ciki ko ko bai ga tana yi bai mata kazafi kawai kaga kawai ko ta za a maka shi kawai ayoyin suratul nur sun mana bayani ko in an tashi kenan bulala tamanin za a yi mashi kuma ba za a ƙara karɓar shaidar shi a matsayin mutumin kirki ba a cikin community ana lissa mutanen banza lalatattu halakakku tambadaddu za a kirga da shi sai ta sa ido duk dan takarar da ya kai mai ziyara ya tashi aiki wato so yake irin nawa ne to amma sai aka ce a haka din ta faru ne a tsakanin ma'aurata to su tunda case din su na musamman ne sai ce ku ku dawo nan sai aka kulla masa babin su aka ba su gidan su aka ba su dokokin su da kaidojin su to daga nan ne aka samu la'ani mutum ne ya zargi matarsa da cewa tana da cikin da ba nashi bane kamar yadda suke cewa in yayi shiru yayi shiru akan babban al'amari in yayi magana yayi magana akan babban al'amari wanda aslan ma wannan din shi ya faru da wani sahabi annabi na karatu yayi bayani yake tarin ziya rasulullahi mutai sa matar shi tare da wani zai iya hakuri kaza kaza annabi yayi shiru ya kyale shi ran nan kawai kashe gari ko bayan kwana biyu sai da ya rasula abinda na tambaya ran nan an jarabce ni da shi in yi magana ku zane ni tamanin za ku yi man dan ya san hukuncin ai hukuncin ƙarfi ne in yi shiru kuma hankali na ba zai kwanta ba to yanzu me abin yi tunda wani zai ce to a to ba sai shiru ya sake ta ba cikin da take da shi ba dan wani ne fa kiwon dan kuciya zaka yi to kawai can sai ga ayoyi daga ce to yanzu wannan matsalar an cire ta daga babin qadafi'a an kawo ta matsala kasa saboda alfarmar ma'aurata to in ya ga matar shi da cikin da yana da tabbas ko ta haihu dan da yana da shakku akan cewa nashi ne wannan shakkun kuma fa ba wai kawai tsuran labari bane ya ci kayan daɗi ya tas ya tafi yaman ya auro wata baka hatsaniya ko ‘yar ƙabilar jurhum wata balarabiya tsaleliya ko ya je saudiya ko ya je masar da ta tashi sai ta haifan mashi ɗa da shi da gawayi farashin ɗaya ko kwal ɗan dunawa mala to yanzu ɗan nawayi bai da hurumi nan ba za a yi la'ani ba tunda ba wani ya kama ta da shi ba ko maganar ya ce to ni fara ita fara ya akai haka a to ai wannan tambayar ba mu za ka yi mawa ba Allah ne kuma yana sama ta bakwai ko yanzu kawai dole haka za ka ɗauki kattara kuma haka na faruwa ai wani mutum ya je wajen annabi sallallahu alaihi ya kawo ƙarfi ya rasulullah yana zargi ina da kes da matata mai ɗaki na yana tuhuma da ita baƙin yaro ta haifan mana ni yana balarabe ina balarabiya annabi ce zauna zauna hankalin shi ya natsa yace kana da kana kiwo yace eh me rike kiwo raƙuma yawa cikin raƙuman ka akwai jajaye yace akwai jajaye a cikin jajayen akwai irin masu marum marum din nan ce akwai su a marum din akwai marum mai duhu yace akwai yace to kai baka zatan matarka na ganin raƙuman nan shine dan yasa ci kalar raƙumin kai ka fara cutar matar kama a shi ce tsara ga wanda suka karanta psychology mai ciki in tana da ciki kai mai gida kai za ka iya sarrafa wanda za a haifa har fina-finai haka duk ta daina kallo in tana kallon horo to lalle ka je ka duba horo za a haifa maka ɗaya irin shi ɗaya irin wannan su horon ko ni mai haƙora ko ni gurgu ko ni mara kwakwalwa lalle dai kam shi yasa na karanta wa littafin wata mata wata likita yar misra ta karanta addini kuma ta karanta likitanci da ta zo babin masu ciki take cewa idan kana da mai ciki wata kuturu wani kuturu ko wata kuturuwa wani gurgu ko wata gurguwa wani ya matsatse ko wani karkatsatse ko wani shagirtse zai shiga gidanka sallame shi ta kofar gida kar ka bari mai cikin ka ta rika ganin shi al'arku da sa'ad nan ne ƙa'idar take shi ƙwayar halitta na na nasu yanzu shi kenan matarka balarabiya tana da ciki kawai sai ka fara kiwon irin jajayen kafin nan ko baƙaƙen kaji ko irin gudul-gudul ɗin awakin nan na jos a ɗanka akwai yiwuwar a haifu maka kamar akuyar jos ɗan tumur-tumur haka shekara ashirin bai wuce haka ba akuya ce matsala to kaga har tufafi sai an kiyaye yasa ita waccan matar har tufan da mai ciki za ta sa ta hera ce bayani ina ga sunan littafin ri'ayatul atfal wal ahadat bai fi shafi ɗari biyu ba haka likita ce masa ta yi amfani da ƙwarewarta ta likitanci musamman ga mahanga ta addini to idan mutum nan abin da ake nufi in dai ba zarginta yake yi da cewa duka cikin ba nashi bane to ba yadda ya iya amma misali kawai ɗan ne ya sha bamban da su ai ɗan bai kama da abin nan ba mun mutu kissar ɗan uwan sa'ad ibn abi waqqas a ƙarshe ta bayyana cewa ɗan na wanda ake zargi ne amma kuma sadda suka yi lalatar matar na da miji kuma sai aka ɗauki ɗan kuma aka ba mijin bisa ka'idar alwaladu lil firash da matar wani yanzu misali za ta gudu ta tafi wajen wani mutum irin yadda suke yi ko je na gane hira da wani dillali na zawarawa haka ko wakilin zawarawa yace daga cikin ababen ban mamakin da ya rika gani shine matar aure sai ta zo ta ce ita ba zawara ce a nemo mata miji dan ta ƙara jan kaya to yanzu wannan matar sai da aurenta kuma sai ta auri wani sai ta haihu da shi dan nawayi na sabon miji ne ko ko na mijin baya ne in ka ce na sabon miji ne kana da buƙatu muna da buƙatuwar nassoshin da zaka tabbatar mana auren ma yayi har ya zama miji ai ba miji bane shi kwarto ne kuma shi kwarto bai haihuwa ai in kuma yana haihuwa ka kawo ko al'ada ko al'ada bai haihuwa an nasu bai haihuwa to da ka dan na wancan mijin ne alwaladu lil firash walil ahir al hajar to irin wannan ne in yaso sai li'ani da ita sai kora da sai a janye dan daga nasabar shi sai a jingina shi da nasabar ta sai zama dan bai da uba amma ba shege bane in ka ce mashi shege ko ka ce mashi ta shegiya saboda shi in ta kai ka kara za a yi maku kazai za a yi mata ka bulalar haddi nan abinda ake nufi da zihari abin nan da'ani shine miji ya kore cikin da matar shi take da shi saboda tana da cikin wata hudu shi kuma yau rabban shi da ita wata takwas ya kai ta samu cikin wata hudu bayan shi ko bai tare da ita wata takwas sai ce gaskiya bai yadda ba mar dai zai ta surutu ba surutu zai ba ko ta kawai da jeli'ani za su yi ko kuma ya tafiya bayan wata shida a bayan shekara ɗaya biyu uku ya dawo sai ya gaɗa wannan ɗan fa ai ba da aka haife shi bayan ka tafi da shekara uku ɗan baiwa kenan balagar karram na bani adama to ko sai ya garda ya kotu sai ya kora ɗa sai ya kora ɗan idan baka yi sara alƙali ba kuma ya ɗauko maka ƙa'idojin muddatul hamli wanda manganu kusan guda biyar likitoci kaga su ba su yadda ciki na wuce wata goma ba wata tara da ‘yan kwanakin nan kawai za a haife shi in ko har ya wuce haka to kawai ba ciki ba ne amma za a ga malamai su kun suna cewa akwai muddatul hamli abdullah ibn abdulaziz ibn al-maji shuna shi yana ga ciki ma zai iya zama har wajen shekara hudu amma dai wannan wani abu ne dake da bukatar a hada gwiwa tsakanin malamai da likitoci don samun matsaya to irin waɗannan halayen guda biyu cikin da baka da alaka da shi ko dan da baka da alaka to shine zaka yi zuwa kotu sai ai la'ani sai ka kore shi malai ce wal aslu asali ga la'ani nan ne ko a idara marrajul ko idara marrajul imra'atahu bizina idan mutum ya jefi matar shi da zina ya tuhume ta da zina ya za a yi walam tukirra zalika ita bata tabbatar da haka ba wala raja amr arramihi shi kuma bai janye kazafin da yayi mata ba kaji kaidoji biyu muhimmai yace ce wannan cikin da take da shi ba nashi bane sai da ce gaskiya ba na shi ba ne ba za ta yi la'ani ba ai ta tabbatar ba cikin shi ba ne to ya za a je ya kora babu ke wani akwai kuɗi a jikin kai ce wallah ba ko kau je ka kashe abin da ke aljihunka to ya zan kashe babu ko kuma a ya ce wannan cikin ba na shi ba ne ta ce naka ne sai ta mai bayani ya ce to ta yi haƙuri ya janye ba maganar la'ani amma ta kafe akan cikin shi ne ya kafe akan ba na shi ba ne kaga gaddaman nan sai dai li'ani ayoyin suratul nur sun yi bayani aya ta shida ta bakwai da ta takwas da ta tara والذين يرمون ازواجهم waɗannan dake wa matan su kadafi walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da wata shaida sai su karan kansu fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin wannan jerin gir ayin la'anin nan suna da wani abu mai ban sha'awa sai ka da zaka zauna kai kadai ka lissafa shi to ni ni dai ina ga zaka iya mantawa da cewa ka ci abinci ko baka ci saboda ban sha'awar wurin ka duba yadda aka ce miji ne ya zuto matar shi da zina kuma bai da sheda sai kan shi to sheda shi shine yayi rantsuwa hudu billahi innahu lamina sadiqin cewa wallahi yana da gaskiya cikin ba nashi bane kaga ya dingina gaskiya gare shi ko sai yace wal khamisatu anna la'natullahi alayhi in kana minal kadhibina dan me anan ba a ce wal khamisatu wal khamisatu anna la'natullahi alayhi in kanat minas sadiqina in ni da kai ne gwarawa aka wa mai darashin haka zan sai Allah ya tsine man in tana da gaskiya ah to ka san tana da gaskiya ko baka da ita ne sai ba a ji wani aka da ita ba sai sai aka ce ka ce Allah ya tsine maka albarka in ƙarya kai mata ya fi taba ka ya fi duka sosai to kai yanzu an gama da kai innahu lamina sadiqin rantsuwa hudu Allah na tallahi alaihi in kana min al-kadhibin cikon tabiyar wa yadra'u anha al-adab zai tunkuɗe mata azaba ne kadai an tashhada arba'a shahadatin billah ita ma ta rantsuwa hudu innahu laminal kadhibina yana cikin makaryata ka duba ba a ce ta ce inna hala minas sadiqina ba irin yadda ya faɗa sai ta ce ta rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake da ya kora cikin wala khamisata cikon na biyar wani almajiri ne haka ana ta suna ta gaddama wannan Ibrahim wannan Musa wannan Yusuf kowa na ta gardawa ne ko titibirai ainihi akwai suna na Qur'ani kowa na kawowa kowa ya jawo aya shi kuma sunan shi Khamisu ya rasa ayar da zai jawo yayi ta kuka can sai ya tuna wannan wurin yi to ai wallahi ni ma da sunan Qur'ani aka ce wane ne ce wal khamisata ka yi biyar ɗin gaba a tsinuwa ta kai ba ka da wani kursu makarta wani mai gwaɗo-gwaɗo biyar ɗin tsinuwa Allah ya tsinci maka ce to yi dafi mashi dama-dama da a tashi bai kawo ba kuma wani kami sata ba eh wani kami sata aka yi karanta shi shi daidai sai ta rantsuwa ta biyar anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata a gare ta in kana minas sadiqi in yana da gaskiya abinda zai burge ka duka aka gama abubuwa hudin ba a dingina ta da shi ba wai me yasa to shin tana da rashin imanin da za ta yi haka ne suka ce a ai ita yanzu ai ba za ta iya rabuwa da cikin ba ai ba buƙatar ka zo ka ce Allah ya tsine mata in ƙarya take ko wallahi da gaske take to to me ba ka da buƙatar ai duka a jingina abin da shi shi ko zai iya rabuwa da shi to yanzu tunda shi ne zai rabu bari duk gudumomin da duwatsun duka a loda a kai shi to kuma haka aka yi to idan suka yi haka kes ya ƙare aure ya rabu ba aure a tsakaninsa har abada da shi da ita ba a wuri har abada ko su biyu suka rage a duniya to shine yace wa idza rama ar-rajul imra'atahu bizina wa lam tukarra bidhalika wala raja ar-ramihi la anaha akwai wa lam tukarra bidhalika wala raja ar-ramihi ko shine ai la anaha ko la anaha sai mata li'ani fa yashhadu ar-rajulu arba'a shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin sai rantsuwa uku rantsuwa hudu kai na rantse da Allah ko billahi allazi la ilaha illa huwa innahu lamina as-sadiqin wallahi da gaske yake yi da ya kore cikin nan wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin rantsuwa ta biyar kuma yace Allah ya tsine mata albarka in ƙarya yayi mata kuma tashhadul mar'atu arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin sannan ta rantsuwa hudu da billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake yi wa raqamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin nabiyar kuma Allah ya gushi da ita in da gaske yake yi wa yufarraqu wa yufarriqu al-hakimu bainahuma daga nan sai alƙali ko kotu sai ta raba tsakaninsu wa tuharramu alaihi abada sai a haramta musu junansu har abada babu aure a tsakaninsu har abada ina ne? ni ban gan shi ba ne ana daga walakami saka? nan bai kawo shi ba? ya ce wai za kanat me hamilan ko wai hamilan ko hamla hamilan ya ce wai za kanat hamilan idan tana da ciki au kanat kad wada'at ko kuma ta riga ta haihu to udkhila nafiyul waladi fi aymanihi za a shigar da kora dan a cikin li'anin da zai cikin rantsuwar da zai yi wani alƙali ne sai ya shigo da shi ijtihadi ne na malamai wannan kenan cewa yanzu a ce yana kore cikin take da shi to an riga an haifi ɗan ko gashi a ciki ko kuma a'a wannan ce na wayancin misalan ya ganta ne tana zina yake tabbatar da ya ganta take tabbatar da ba ita bace to sai zama na ashe tana da ciki don an zo sai a haɗa da kore cikin ko kuma kore ɗan da ta haifa shi ne wato wa yi farri'u alhakimu bai na huma wata harumu alaihi abada ko wata haramu alaihi abada sai a haramta masu a haramta mashi aurenta ko a haramta masu aure a tsakaninsu har abada wa yi lahaƙul waladu bi ummihi faƙas sai a jingina ɗan da mahaifiyar shi kawai dan bai da uba kenan amma ba shege bane to da ko ta shubha a kasa to da dan adam sai Allah duk waccan rantsuwar a bushewar zuciyar dan adam zai iya yi zai iya yi to da ka tunda da wannan shubhar sai a ce dan ba shege bane amma bai da uba bai da uba bai da dangin uba amma ko ba dama ka ce mai bai da uba su da ko ta shubha da ta kore shi ne kuma shi bai da laifi yace wa marrama habihi fa huwa qadhifun duk wanda yawa wannan matar kadafi da wannan yara sai mata yace mata mazana ta karuwan anguwa saboda ai har haihuwa kika yi ba ba miji to kai ta maka shi a kotu 80 zai sha shikenan kuma a rubuta cikin mutanen banza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci a tsakanin ma'aurata guda biyu kan cewa shi yaron zai gaji mahaifiyar shi wata risuhu ummuhu kuma ita za ta gaji ɗanta wa marrama habihi juli da samani wanda kuma ya yi mata ƙazafi da shi to shi kuma za a yi mashi bulala tamanin ta ƙazafi yana ga sai mu dakata nan wa alaikum assalam wa rahmatullah eh shi rabawa ya kamata a yi dan ba nashi bane kenan dan ba nashi bane in aka raba in ta haihu to zai iya zuwa sai sake aurenta shi wannan matsalar akwai fatoyin da Ali ibn Abi Talib kila sai mun zo ta gaba zamu iya bayarwa kila kitabul hudud ko na mai kama da haka shi yana cewa idan shi yayi mata cikin kafin nan to akwai maganganun da malamai suka yi su ma sun kalli wasu abubuwan da ake ce musu kamar masalih ne almasalihul mursala haka ka kalla wata maslaha cikin wani al'amari sai ka gina hukuncinka kan abin da ya sabawa alqaida al'amma abin da suke ce mashi a babin usul fiqi almasalihu almursala amma dai kam abin da za ana gano suna da ciki za a raba tsakaninsu sannan har ta haifa ɗan daga baya sai ya sake aurenta wannan ya halatta gare shi na na eh eh za a iya ba su amma kaga annabi ya kashe auren Abu Jahamai da yazo neman Fatima bintu Kais ko sai ta Rasulullah na gama idda har mutum biyu sun fito nema na yan takara daya Muawiya ibn Abi Sufyan daya kuma Abu Jaham yace wai wai wai karki aure Abu karki aure Muawiya fa innahu su'udu talaka ne bandana bai da ita ko na fate bawo rabu da shi kar kuma ki aure Abu Jaham fa innahu la yadhul asa an atikihi bai aje sanda tabiye tabiye yake yi wasu malamai ga suka fassara kaga kenan tun farko za iya soke auren mai tafiye tafiye sai soke auren mai tafiye tafiye in yana da garuruwa da yake yawan zuwa to sai ya aure aje daya a Port Harcourt ko daya a Kano daya a Maiduguri daya a Kebbi kaga ya hada Najeriya wannan zai iya takarar shugaban kasa ko ina da sarkai zai wuya bai ci ba amma ya halasta fa a bayan shi amma saboda wancan za a iya sokewa shi sai na Umar ka'ida ya sa an ce Hafsa ya kira yace zan maki tambaya karki da kina mu wani loke loke wata nawa mace za ta zauna ba ta sadu da namiji ba ta shiga cutuwa tace mashi wata hudu kawai ya sa doka duk wanda aka tura aikin ribati wata huda a dauko shi a dawo da shi gida gwamnati ma an ta waye irin wannan za ta yi amma kaga gwamnatocin marasa hikima sai a raba wa mazan kondom a ce a ce akwai s a kiyaye a kiyaye a kiyaye amma dai duk wata hudu sai a ce a dawo da shi gida duk ya tafi soja ne wata hudu sai a karbe shi sai a dawo da shi wanda aka kai shi ma wata hudu wanda aka kai ma wata hudu tsari ne mai kyau da sai na umar ya tsabbaka bisa waccan ka'idar kuma kuma dan a kauce ma wannan matsalolin Allah ya samu da wa alaikum assalam na'am baba eh mama na ila ita kuma sunan mahaifiyar shi to shi yan mazhabar hanafiya su sun dan yi dan sassauci a kai amma mafi yawan malamai a mataki na jumhur sun ce har shi bai halasta ba ka ce mahaifiyar matarka mamanka to ya ake ta zama mamanka don kawai tana da sunan mamanka za ta kuntuka maka tsiyawa tana kuma ka zage ta kai ka zage mama kuma ai karka zira abinda ba zai fita ba ka ce ai in ummahatuhum illa la'i waladnakum kawai mahaifiyar kamar wani ta haife ka ba su da su suka ce kar a yi to amma sai in matsabar ahnaf suka ce a idan abin da zai kwatanta matar da shi da mahaifiyar shi wani abu ne wanda bai da alaka da sha'awa ko kuma bai da alaka da wasu al'amura na zahiri abubuwa na ayyanannu mujassadai kamar a ce bayan kamar a ce cinya kamar a ce kaza to suka ce in irin wannan ne ko kuma abinda ya halasta muharrami ya gani a jikin muharramar shi to sai suke cewa su suna ga wannan ba zai zama zihari ba amma ko su ba sun ce ya kama ya halasta bane suna ganin dai ko an yi shi ba zihari bane to da ka abinda da yafi har shi din ma a a kiyaye kawai ya samu wani lakabi ya sa mata in ka kalli rayuwar sahabbai ya kuma suka auri masu sunayen matan iyayensu ko dangin su amma ba sa ce musu innoninsu kowaye nasu kowaye nasu ba sa faɗi su da aka kamata ya gaskiya a kiyaye zai fi amma kuma an yi ba zahari ba ne shi ma'alaikun su na e e misali bayan an zo an yi la'ani ya yi rantsuwacin hudu da waye na biyar ya gama sai kuma daga baya zo ya fahimci cewa eh dan shi ne sun ce zai iya dawo da da dan sai zo ya samu kotu sai ce kazafi yayi mata amma dai shabu lalata mana duk wannan bayanin sai an mashi sai wato sai kuma aure to suke ta zai iya za su iya dawa sai su yi aure tunda ya janye ya janye kadafin da ya yi mata sai wancan hukunci ya zama ya tashi da kuma ya dawo karkashin shi in tasabal waladu bihi ko ilayhi kenan sama da sai an mashi bayani akwai bulala nan ne mafi hadar lalle zai sha tamanin kuma mutuncin shi zai zube kwata-kwata sannan zai aure ta kuma sai in ta ga dama saboda kila za ta ga cewa wannan ba mutum ba ne wanda zai zo ya maka ire-iren wa'incan ababe Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum